الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wa barkatu muna yi wa Allah ta'ala godiya don shi ne abin godewa muna kuma neman taimako don a wajensa ake neman agaji da tallafi muna addu'a Allah ya mana arziki ya ƙara mana lafiya da imani da haƙuri da abin da rayuwa za ta ci ta sha kuma ya ba mu ingantacciyar rayuwa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar iyayena mata da yayana da kannena da yayyena masu albarka na wannan gari na kumo akwa local government gari mai albarka garin alheri barkanmu da sake kasancewa a wannan karatu namu da muke gabatarwa na darussa na musamman na mata wanda ba mu kaɗai muke jin wannan karatu ba duniya gaba ɗaya ana ji amma dai ga shi Allah ya rubuta shi kasance a wannan gari mai albarka da ikon Allah za mu rinka fara karatun nan karfe tara na safe zuwa dan abin da ya sawwaka saboda a rinka zuwa da wuri akan lokaci saboda rana kuma kamar yadda muka saba muna da ka'ida a zauna cikin nutsuwa a yi shiga ta mutunci sutura da za ta kare mutuncin mace sannan kuma a yi shiru saboda ana karatun addini ba a surutu sannan akwai wakilai na a cikinku ɗan uwana ɗalibai na da ƙannaina a cikinku ‘yan hizba abokanan aikina ne ni na tsatsaye da su na ce kowa ta tsaya kun ga kuna zaune a inuwa su suna tsatsaye da haka idan an taɓa ‘yar hizba an taɓa malam ne kuma na san kuna da karamcin karɓan baƙo shari'a ta ce in kai baƙo ka girmama shi da haka in kun girmama ɗan hizban nan kun girmama mala kun girmama wa'azi kun girmama karatu da ciki da waje ko kuma ‘yan hizba kuma ku girmama ɗalibai na waɗannan ɗalibai da suke zuwa ƙauna take kawo su son su samu ilimi da su karu da addininsu da mutuncinsu shi ya kawo su da haka a waje na duk wata ɗaliba da ta zo nan da manyansu da ƙananan suna da daraja idona kar a ci mutuncin wata ya koyan hizba kar a yi wa wata tsawa kada a wulakanta wata a mutunta su yawansu da suke zuwa sai ku yi ta mitin ku gaya za ku yi controlling ɗinsu da haka duka suna da daraja a idona sosai har waɗancan 'yan yara ƙanana gasu can da ake ta koransu da tsumagiya ba na so a kori wani ya zo karatu da tsumagiya a jawo su inuwa a zaunar da su a tsaya a cikinsu a kula da su nan da shekaru biyar shida bakwai takwas tara goma su ne matan garin su ne iyayen garin duk wata ilimin mutu ko muna raye kuma abin alheri ne wannan lokaci a ce ɗanka yana zuwa wajen karatu kun ga yanzu lokacin gara taya ne lokacin tafiya wasa ne amma suka ce za su zo karatunmu to a girma masu ma wannan ƙananan yaran muna tare da su a tafsirin dare muna tare da su a tafsirin rana na mata da haka da Allah a girmama kowa a mutunta kowa wannan ita ce shimfiɗar da zan yi ina fatan 'yan hizba sun ji kuma ɗalibai da kuke zuwa daga nesa da ƙauyuka da cin gari duka kun ji fata na allah ya sa mu fara lafiya mu kuma gama lafiya insha Allah za mu yi ta yin karatu daga yau har zuwa rana 26 ga watan ramadan da ikon Allah ranar za mu rufe karatu in Allah ya ara mana numfashi Allah ya ara mana sannan zan sake yin bayanin abubuwan da muke na ka'ida a nan mu karatunmu karatu ne na wa'azi kuma ana ana ɗaukan ilimi ne a ciki ana ɗaukan darasi duk wata ɗaliba da take so ta shiga musabakar mu bana ma akwai musabaka akwai kyaututtuka da muka tanada da tsofaffi da yara da manya ku rinka rubuta abin da ake faɗa na riƙewa zan yi jarabawa zan yi tambayoyi za a ba da amsa kuma za mu yi sakayya ga wanda duk suka ba da amsa shi ma bana darasi darasi za mu yi da ka da abin da nake faɗa a'a mai ɗauka a waya ne ta ɗauka a'a mai rubutawa ne ta rubuta zan rinka yin tambayoyi kuma za mu rinka yi muna rubutawa duk wata muka yi tambaya ta ba da ansa za mu rubuta sunanta mu ajiye mu rubuta kyautar da za mu bata ranar rufe karatu za a raba kyaututtuka so sai a riƙe karatun a haddace na haddacewa a kuma kula da kuma kiman kai da darajar kai Allah ya ba mu dacewa sauran bayanai insha Allah ta'ala zan zo da shi muna da matsaloli na taimakon marayu bana ma za mu yi ‘ya'yan marayu muna son sababbi wanda ba mu taɓa yi musu ɗinki ba ba mu taɓa ba su taimako ba to muna so za mu ɗauki sunan marayu za mu je har gida kowa sai mun bincika gidanta mu tabbatar saboda bara an kakashe mana iyayen wasu yara aka sa mana su a cikin marayu alhali kuma ba marayu bane haka kawai a kashe wa yaro uba a ce ai bai da uba ko a kashe masa uwa saboda neman ɗinkin sallah da za a yi masa ko taimako don Allah iyayena mata duk yaron da ba maraya bane kada ku sa mun shi a cikin marayu ku yi haƙuri kun ji ai so za mu yi wannan insha Allah ta'ala Allah ya mu dace abu na farko yau darasinmu na farko a wannan rana ta uku ga watan ramadan yau asabar uku ga watan ramadan shekara ta 1444 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 25 ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a miladiya sunan darasinmu ki gaya wa mijinki ki gaya wa saurayinki shi ne darasin farko me sunansa ki gaya wa mijinki ki gaya saurayinki za mu fara da mazan nan saboda mun lura suna tauye hakkin mata mu fara rugurguje su kafin mu je ko ina ko to duk abin da zan faɗa zan faɗi shi gaba gaba saboda idan na zo yin tambaya sai in ce a cikin darasin ki gaya wa mijinki da me da me da me muka faɗa gabar magana guda nawa muka faɗa an an gane abin da nake faɗa to ya ke yar uwa ki gaya wa mijinki abubuwa guda goma ki gaya wa maneminki wanda zai aure ki abubuwa guda goma na farko ki gaya masa cewa namiji shine shugaban mace kai shugabana ne kai jagora na ne kai mai gidana ne kai uban gidana ne wannan shine abin da zaki fara gaya masa saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا mijinki shine shugabanki shine jagoranki haka imam ibn kasir ya faɗa a ƙarƙashin wannan tafsirin ayan nan huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajat haka ibn jarir al-tabari ya faɗa haka imam al-qurtubi ya faɗa ayat tana nufi lalle mai gida shine shugaba to idan mijinki ya zama shugabanki ai ya kamata shugaba ya zama mai tausayi ko ya kamata mijinki ya tausaya miki ya kamata shugaba mai gida ya zama yana kulawa da hakkin iyalinsa kuma idan ya zama shugabanki kenan shine tabaranki na hangen nesanki shine zai ce ki yi karki tunda kuma shugabanki ne ya sani kuma kin gaya masa kenan bai halatta ki fita daga gidansa bai sani ba ana ta rikici da ku karki fita karki fita sai ki zo ki fita ba a fita daga gidan miji ba da izininsa ba ƴan uwana mata ko da gidan babanki zaki je ko gidan mahaifiyarki zaki je ko gidan kanwarki ko mutuwa akai sai an nemi izinin miji mijinki shine shugabanki shine mai kawo ci da sha kenan tunda ya yadda shine shugaba an ce ranka ya dade ya ce ya ji to ka kawo ci ka kawo sha mijinki shine shugabanki idan ba ki da lafiya kenan shi zai taimake ki idan kun yarda da shugabancin mazajenku to ku gaya musu su shugabanninku ne wacce kuma take jin ita ta isa a gidanta mijinta ba shi ba ne to sai ta je ta ta isa mukan ba ruwanmu da ita kuma musulunci ma ba ruwansa da ita ya kai miji Allah ya baka girma saboda ayar suratun nisa'i aya ta 34 ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd maza sune suke tsaye sune suke da kawama sune suke da power su ne suke da ƙarfi akan mata ya matan duniya ya iyaye na mata Allah ya ce mazanku su ne a sama da ku wannan shine shari'a wannan shine musulunci wannan shine addini maza suke gaba da mata kar ku yadda a ce muku namiji ai wai abinda namiji yake maza ki wai kanku ɗaya. a'a ke kina gida shi yana waje yana nemowa shi zai miki tsawa shi zai miki fada shi zai ladabtar da ke shi zai miki tarbiya mijinki zai miki abinda babanki ma ba zai miki ba dan kin baro gidan babanki mijinki zai miki abinda mahaifiyarki ba za ta yi miki ba saboda kin baro gidan mahaifiyarki in dai musulunci ake so to wannan shine karantarwa musulunci sai dai kuma karatun zamani da 'yan zamani da mata 'yan duniya waɗanda aka cusa musu ra'ayi na turawa da tunani na fanɗarewa miji da tunani na fanɗarewa abokin zama a nuna miki wai kin isa miji bai isa ya ce karki ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne da haka muna kira ga maza su yi haƙuri ku zai na gaggawa musamman abin da ya shafi ɗaukan mataki a kan iyali shugaba dole su ya zama mai haƙuri ya kai miji ai kai ɗin kana da hankali ai kai mai hankali ne kuma hankalinka ya fi na mace shi sa aka ce ka zama shugaba wata za ta iya tambaya me yasa da aka zo gida sai aka ce miji shi ne sama da mace saboda hankalin namiji ya fi na mace hangen nesan namiji ya fi na mace shi yasa suka ce li'annaka al'aqalu da hankalinka ne zaka iya control zaka iya gudanarwa an ce ka zama shugaba ne kai ne jagora a gida don an san tunaninka zai iya baka dama kai control ka sarrafa gida kuma kana iya muwazana tsakanin almasalih da almafasid abubuwa masu amfani da kuma abubuwa na barna kana iya daidaitawa amma mace ai ita atifiyya ce in an ce atifiyya wato mace kullum ta fi karkata ga abin da zuciyarta ranta yanzu yanzu abin da ranta ya mata kawai sai ta karkata da an zo an ce mata kaza kaza kawai sai ta dora a kai namiji kuma sai ya yi tunani baya yanke hukunci mana ita ta fi rinjayar da aljanibul atifi ala aljanibul akli wato atifa abinda zai zaburar da kai ya sa yanzu yanzu kai wani abu ta fi fifita wannan akan janibin hankali shi yasa da an zo an kawo matsala idan ba an samu namiji watakila ya shiga ya sa baki ba sai ka ji ana cewa ta yi kuskure me yasa saboda ke aqifa ce kin fi karkata zuwa ga rauni na mata to shi yasa aka ce ki sa wani a gaba ya jagorance ki da nan nake so in yi kira ga iyaye mata ku daina rike jagorancin gida za a rinka zagin ku ana cewa ai wannan gidan mace take ai wannan yarinyar yar mace ce ku tsaya mu fahimci juna abinda Hausawa suke cewa yar mace wannan a gidan mata take duk gidan da ba namiji mai tsawatarwa wallahi akwai matsala yanzu a cikin ku akwai matan da suke ruwa da tsaki suke kane kane idan an zo neman aure ita ake wa magana yarta za a nema ita za a yi wa magana idan an zo kayan aure sai an kira hajiya idan wani abu na larurar aure tashi dole ita za a yi haba hajiya ko da kina da kudi a hannunki ya kamata ki sa kaninki ko ki sa yayanki ko ki sa babbanta ko ki sa kawunta a samu wani namiji a gida idan sulhun aure ne ke za ki je ki in yarki ta yi laifi ke ce mai magana idan an mata ba daidai ba ke ne mai zagin miji in wannan bai da kyau shi yasa za ga idan mutum ya zo neman aure mu a nan ƙasar hausa sai a ce a'a karka je wannan gidan me yasa saboda gidan mace ce abin da ake nufi uwarta ce take juya gidan aibu ne abin da ake nufi ba wani namiji da yake gudanar da gidan da haka ko neman aure wani ya zo hajiya karki bari a yi magana da ke kice aje wajen babbanta aje wajen kawunta aje wajen yayanta aje wajen dan uwan babanta abokin babanta mutane su gane cewa a gidanku akwai wani namiji da yake kula da lamarin 'ya'yan gidan amma ku kane kane ku miƙe ƙafa ku ta yin abin da kuka ga dama to wannan yana lalata aure yanzu wani ya zo neman aure a wani gida sai iyayen sai suka tambaye suka ce yi mana bayanin dangin matar da gidan sai aka ce ubanta da ya mutu ina yayyanta maza aka ce wallahi ba ta da yayye maza gaba daya yayunta addanunta ne mata ne yayunta masu mata fada mata ne to kannanta ba ba wani namiji babba aka ce wallahi duk ita samanta mata kasanta mata to ya aka yi sai uwarta sai wani ya ce masa ina tabbatar maka in dai ba su da wani namiji da yake kula da gidan to za ka shiga cikin matsala ne za ka yi aure kuma za ka shiga matsala saboda idan ta yi laifi gurin wa za ka kai ta addanta mace wadda ita ma mijinta ya koro ta bazawara ce bazawara za ta zo ta faɗa ta ce a riƙe aure ita ma ta kaso na ta auren ko kannanta 'yan mata 'ya'yan zamani 'ya'yan tiktok 'ya'yan whatsapp 'ya'yan twitter 'ya'yan zamani 'ya'yan waya 'ya'yan kwalliya da rataye jaka 'ya'yan gulma su za su yi mata faɗa? a'a to amma in an ji an ce akwai wani yayanta ko wani babbanta sai a ce to ba laifi da haka ku gane wannan yana daga cikin ma'anar alkawama arrijalu kawamuna ala nisa da haka gabar magana ta farko ki gaya wa mijinki shine shugabanki ki gaya wa maneminki shine jagoranki abu na biyu ki gaya wa mijinki cewa aure fa ni'ima ne ya mai gida ka kula da ni'imar da Allah ya maka aure ni'ima ne aure ba azaba ba ne iyaye na mata aure alheri ne aure albarka ne aure yana da amfani a rayuwar ya mace da namiji da haka ki gaya wa mai gidanki cewa wannan dama da Allah ya bashi ya bashi wannan ni'ima ya rike ta hannu biyu annabi ibrahim ya kai ziyara gidan ɗansa isma'ilu ya tarar da matar matar arziki matar kirki ya ce ina miki wasiya idan mai gidanki ya dawo ki gaya masa ya rike gidansa ya rike matarsa ya kula da ita daka ki gaya wa mai gidanki aure ni'ima ne duk mai hankali yana rike ni'imar da Allah ya masa ki gaya masa ya daina saurin fushi yana ɗaukan hukunci wallahi zan sake ki sai in kore ki wallahi haba haba zan ci mutuncinki ni ba mun haka a gidana ba a haka yanzu an daina yi matarka ba baiwarka ba ce matarka ba jaka ba ce matarka halitta ce mai daraja Allah ya baka cuɗe ni cuɗe ni in cuɗe ka mu taimaki juna wannan hannun shi kaɗai ya taɓa wanke kansa wannan hannun nawa da zan ci tuwo miyar kuka in ce zan ta wankewa shi kaɗai zai yi ko na wanke bai zai wanku sosai ba dole sai na hada da me sai na hada kunga sai mutum ya wannan to haka mata da miji yake kunga dai yanzu wannan hannun guda biyu akwai wani wanda zai wani gori na cuɗe ka ka cuɗe ni na taimake ka ka taimake ni na ruba maka asiri kai ma ka ruba min asiri haka ne da haka rayuwar aure rayuwa ce ta cuɗe ni in cuɗe ka yanzu wannan kafar wandan guda ɗaya ta isa ta yi gori wa ɗaya da aka zo sawa da aka sa wannan ba sai aka sa wannan ba duka sun rufa juna asiri to rayuwar aure haka take ki gaya wa mijinki cewa aure ni'ima ne kada ya bari ni'imar da Allah ya masa ta kubuce masa don haka ka gyara kurakuran matarka kada ka zama mai gafala kuma ana so namiji ya zama mai haɗiye fushi Allah ya ce wa min ayati ya khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku mata daga cikin ku ni namiji ne to sai kuma Allah ya halicci wata wanda zan aura irina ita ma mutum ce amma ita kuma mace ba da bambanci da ita ina da ido biyu tana da ido biyu ina da kunne biyu tana da biyu ina da kafa biyu tana da biyu ina da hankali tana da hankali ina ci tana ci ina sha tana sha ina so tana so ina ki tana ki ha ashe matanku Allah ne ya halitta muku ya hada ku da su don ku taimaki juna aure ni'ima ne kwata-kwata ba za ma a taɓa kwatantawa ba tsakanin mai aure da mara aure kwanciyar zuciyar yanzu da za a ɗauko abun auna zuciya a ɗauko zuciyar mata aure a gwada a ɗauko zuciyar mara aure 'yar yarinya budurwa ko bazawara wato da za ku ga tashi hankali nesa ba kusa ba duk wanda ba ta da aure zaman haƙuri take yi kaji wata uwa ta anan ta ce haka ne fa amma kin ga waɗannan yaran 'yan ƙananan ai ba hankali bai anda eh bai famata aure alheri aure albarka ki baccinki ki hankali kwance a baki ci da safe a baki da rana in ba a kawo da daddare ba ki fada ki ce yaya ba a kawo ba kuma dole a kawo a baki na kitso a baki na man shafawa a sayo miki abin yanke farce a kawo miki sabulu har ma da omo a tattaro da citta a ɗauko wake baki haƙuri sai an ƙara da magi ki ce sai an ƙaro da ƙashin miya a baki gidan kwanciya a kawo miki abin kwanciya a kai ki asibiti a kula da 'ya'yanki a miki a miki a miki a miki a miki kuma dole a miki an gaishe ku mata Allah ƙara daraja da ɗaukaka ai wani abu mulki sai mace yayi ai duk wani mai mulki ba wani basarakin da yake mulki a duniya irin mace yayi komai sai an mata wallahi kuma a dole ayi a muku a samu zaman lafiya da Allah a ƙi a muku kuma a samu fushi da Allah don haka ki gaya mijinki aure ni'ima ne kada ya bari hanyar samun aljannarsa ta wuce Allah ce waje alabaina kuma waddatan wa rahma ya sanya soyayya da tausayi a cikin aure dole akwai soyayya akwai tausayi inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani suratul rum aya ta 21 da aka gabar maganar mu ta biyu da na yi bayani aure ni'ima ne duk wanda ya san ni'ima baya bari ta kubuce masa yanzu lafiya ni'ima ne zan yi sakaci da ni'ima ta lafiya ta wuce mu arziki ni'ima ne zan bari talauci ya zo ya kinkime ni kwanciyar hankali ni'ima ne da zaman lafiya zan bari in taro rikici da fada to aure ma ni'ima ne ba zan bari gidana ya lalace ba da ki gaya wa mai gidanki ya kula fa da ni'imar da Allah ya masa ku je ku tambayi maza da ba su da aure wani rayuwa yake kamar zai mutu ba halin aure ko ba kudin auren ko ba lafiyar auren ko babu damar auren sai dai ya ga mace a titi ba yanda zai dole walele in ka isa kai ma ka shiga daga shiki to a 40 sai na tandar ka ba da kudi dole yanzu aure sai da cash ko in ba cash ba aure ko kaji wata mai son kudi Allahu akbar sai ka samu gida sai ka samu abinci na safe da na rana da na dare sai ka samu kudin dan kwali sai ka samu kudin asibiti sai ka samu kudin awo sai ka samu kudin kayan bebi in an haihu sai ka samu kaza aure ba wasa bane wanda ya isa bismillah in baka isa baka ba da wuri me yi yayi ko baka bane ba da haka duk wanda ya zo neman ki in ba shi da hali ki ja masa ayar wal yastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi Allah ya ce wanda ba su da daman aure su kame je ka ta azumi litinin alhamis Allah ya bada lada ka rungumi qur'ani ka ta tilawa Allah kiyaye hanya ka haƙura amma yau aure sai da wurin zama aure sai da abin da za a ci aure sai da ɗaukan nauyi ba wai mutum kawai zai yi rikicin aure ya zo ya barki da wahala ba za mu zo kansu da haka kada hajiya ki bar ɗanki ya yi aure bai da sana'a wannan ni'imar za ta kubuce masa ba a yin aure ba aikin yi kar wani ya zo ki kama soyayya da shi ba da abin da zai wata yarinya ta zo tana min magana malam ka taimaka min na ce me ya faru wallahi sansa nake ina ƙaunar na ce kin ga ki nutsu ki nutsu wallahi babana ne abin da yake mun bana jin daɗi muna soyayya shekarar mu kaza ya kiye mun aure saurayi na ya fito ya kiye aure kaza kaza nace me yasa baban naki ya kiye bari ai auren wai cewa wai bai da aikin yi wai bai da sana'a sai nace to ke laifin baban naki kika gani to ai Allah ne mai kawowa nace to yar tauhidi to mai tauhidi nace in kika kuskura wallahi kika yi aure a wannan lokacin kika auri mijin da ba da as ba shi da cas bai da sana'a wallahi da kafar ki sai kin gudu naka duk wanda zai aure ki ya zama yana da abin da zai iya rike ki ba mu ce sai mai kuɗi ba ba mu ce sai mai tarin arziki ba amma wanda bai da aiki to da me zai ciyar da ke wanda bai da aiki da me zai samu kuɗin da zai baki je asibiti wanda bai da sana'ar da zai yi da me za ku samu ɗaukan nauyin kulawa da iyalanku fada za ku yi ta yi wallahi ni al'amarin na kasa gane na ce ki bi ubanki ki zauna lafiya ni ba zan baki wata fatawa ki je ki je ki aure ba da izinin ubanki ba ana iya canja miji ba a canja uba don haka ƙur'ani ne ce a kame inda hali a yi in babu hali a haƙura abu na uku ki gaya wa mai gidanki ya nisanci son saki ya nisanci son saki me son saki akwai mazan da suna sha'awar su yi aure su sake mata wata mata ta burge ni mijinta ya zo yana bala'i yana tada hankali yana masifa ya ce bani takarda ta ce dan Allah dan Allah karka sake ni dan Allah karka sake ni wallahi wannan matar ta burge ni kin san me yasa tana son aurenta ta ce wallahi baban momi ba na son zawarci wallahi baban ummi ba na son zawarci ka yi haƙuri in na maka laifi dan Allah ka yafe mu amma karka sake ni za ku ga abun ya zama muku abun dariya amma ni a wajena ni wallahi ta burge ni ke ba an ce miki aure ni'ima ba ne ba an ce rike aurensa ba ke ba za a ce ki rike aurenki ba idan kika haɗu da miji mai faɗa zai ta sake ki ne ke kuma sai ki zama mai sanyi don haka namiji ya sani cewa lalle shaidan maƙiyi ne a gare shi kuma kullun shaidan bakin ciki yake yaga ana zaman aure da haka abinda shaidan yake kawo duk wani namiji talla shine saki ka sake ta kawai yar iska a a a har zagi sake ta mutumiyar banza ka sallame ta kawai ka kore ta kawai abinda maza yau suke gaya mata kenan kin ji sai ka ce wani tarkace ya ɗebo a bola da haka maza ku daina gaggawan saki ki gaya wa mai gidanki ya daina son saki shine gabar magana ta ta uku Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa yace inna iblisa yad'u arshahu alal ma'i manzo Allah yace mana lalle shedan kullun yana sanya gadan mulkin sa akan ruwa babban ruwa teku kullun shedan sai ya dora gadan mulkin sa akan ruwa summa yab'asu sarayahu sannan sai ya aika yan aikensa fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fa yaqulu wanda yafi kowa kusa da shedan a cikin su a cikin almajiran shedan da shedan yake turawa in garin Allah ya waye ya hau kan gadon mulki sai ya ce a fita aiki ya gaya wa shaidanu ku fita aiki to wanda ya fi kusanci da shi shaidan da samun matsayi shine wanda ya zo da fitina babba ɗaya daga cikinsu zai zo ya ce ya shaidan fa'altu kaza wa kaza ai da naje na yi kaza na yi kaza na sa an yi kisan kai shaidan zai ce an gaishe ka amma da sauranka wani zai zo ya ce ya shaidan mai gida ai sai da nasa aka yi sata zai ce an gaishe ka amma da sauranka sai wani ya zo sai ce ma sana'ata me kai zai ce ai da na zo ban bari ba sai da na bari ɗaya ya zagi ubansa sai ce ma sana'ata shay'an ba kai komai ba ta shiga bani guri wani cikin almajiran shaidan zai zo ya ce ya kai shaidan ai ban bari ba sai da na sa wani ya bulma wani wuka sai ce ta shiga bani guri ma sana'ata shay'an ba kai komai ba thumma yaji'u ahaduhum fa yaqulu sai ɗayan su zai zo sai ya ce wa shaidan to gani ni kam da na shiga gidan wane da wance ma faraktuhu ko ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina mar'atihi ban fito daga gidan nan ba sai da na tabbatar na raba tsakaninsa da matarsa shedan sai ya ce da shi matso matso matso matso na'am anta na'am anta na'am anta kai ne babba kai ka zo da aiki kafi wanda ya sa kisan kai matsayi a wajena kafi wanda yasa aka yi sata matsayi a wajena kafi sa wanda ya zagi iyayensa matsayi a wajena wanda yasa aka yi sakin aure aka kashe aure duk wanda ya zo mun an kashe aure wannan shine babba a wajena haka manzon Allah ya rawaito hadisin Muslim hadisi na 2813 shedan ba abin da yake so irin yaga an sake mace an yi sakin aure shi yasa nace ki ga yawa mijinki kada ya zama yana son saki kada ya zama yana miki barazana zai sallame ki a'a kar yayi haka iyayena mata idan har kun gane wannan hadisi na Imam Muslim hadisin almajiran shedan da yake tura su su je su yi sakin aure su sa a saki aure ya kamata ki rinka yin abin da mijinki zai sake ki ke haka kike ke ba kya jin tsoron saki ke haka kike yanzu gidan nan naki ga ɗakin ki mai kyau ga kicin ɗinki masha Allah ga yaranki cikin ni'ima yanzu za ki zo ki ta laifi da sai an kore ki a gidan nan ke yanzu ba ki da haƙuri don mijinki mafaɗaci ne to ba za ki haƙuri da shi ba don mijinki talaka ne ba za ki haƙuri da shi ba don mijinki mara shi ne ba za ki haƙuri da shi ba don mijinki yana da yawan fushi ki haƙuri da shi ki tabbatar kin tsare aurenki kuma shi a gaya masa ya daina matsalar sake-saken aure iyayena mata daga cikin halin da yau mata suke ciki wallahi ba zan iya irga sau nawa ake mun fatawa ba mace ce za ta zo ta ce malam wai ni kan ba shari'a ta ce sakin aure uku bane sai ka ce eh sai ta ce to wallahi ban san adadin sau nawa mijina ya sake ni ba suna nan kuma haka ake zaman auren da an yi masa laifi na sake ki tafi gidan ubanki a aka daina zagin ubanta ai ubanta mutumin kirki ne tunda har ya haifa maka ita na sake ki kuma ya dawo ya ce kawo abincin rana na shirme ki tattara kayanki ki bar gidan nan ba ni ba ke maman umi zuba mu ruwan wanka da Allah a'a hankan a wala hakilo na kam wani saki ba komai bane wata mata take ce mun malam wallahi mai gidana ya ce mun wallahi cire riga ya fi masa wahala akan saki wannan wata mata take gaya mai gidanta ya gaya mata ya ce ke in baki ba a hankali da ni ba wallahi zan yi maganin ki don ni kin ga saki kwaɗe riga shi ya fi mu wahala akan saki wani kuma da ya tashi na sake ki saki uku haba ya sake ta saki uku saki uku saki uku ta ce wallahi malam saki uku uku nan ni dai ba in na irga maka na maka ƙarya na ce yanzu kina ina ta ce muna nan tare ko yanzu kun san cewa akwai gidajen da ake zaman aure a cikin irin wannan tsarin wallahi ya saka ya saka kuma wallahi ta ki fita wata an zo sulhun ta ce ni fa ban san sau nawa ya sake ni ba sai ce ƙarya take wallahi sai ta ce wallahi wallahi ban san sau nawa yake saki na ba wannan zaman zina ne ake yi zaman barna ne ake wannan da aka ki gaya mijinki idan yana da yawan maganan saki saki saki to ya zama almajirin shedan gashi nan hadisin imamu muslim ba cewa akai kar a sake mace ba akwai matar da dole ma sai an sake ta amma namiji ya zama mai yawan kaza shi yasa na sha ga yan mata idan saurayi ya zo neman ki aure ki gwada hankalinsa da tunaninsa duk mutumin da kika ga yana da yawan fushi wallahi ku raba gari da shi ya zo zance ba ki fito da wuri ba a ranar yini yayi yana zaginki to ki a haka za a auren wataƙila ruwan zafinki ne bai gama tafasa ba wataƙila kwalliya kike masa ki sa masa hoda ki sa masa turare ki sa masa kaza shi kike wa hidima amma yazo yana zage zage har aka gama zancen shi ransa a bace me yawan fushi ne ya kira ki a waya sau ɗaya sau biyu baki ɗauka ba ya rufe wayar ki ya yi blocking ɗinki sati biyu daga baya ya gaji ya buɗe ba a aure ba har ya fara blocking ɗinki ke haka za ki koma cikin ƙasƙanci ke da ya kamata a lallaɓe ki ke ake nema ya lallaba ki ta wata yarinya ta ce wallahi malam zuwa yake in ya zo gidan mazance sai ya tsuguna a ƙasa ya ce dan Allah ki aure ni na ce tab Allah ya taimake ki kin yi babban kamu wallahi ta ce wallahi har ƙasa yake kama kafata yana dan Allah ki aure ni in kika ɓata rai tashin hankali nake shiga uku nake in kika yi fushi to kin ga Allah ya baki wannan saurayin kin more amma wanda zai zo ke ne zaki ta bi ki tura yayansa ya masa magana ya ce rabu da ita ki tura kawarki a je a lallabe shi rabu da ita bai aure ki bai na miki wannan wala wulakanta ki zai ko bayan ya aure ki ki nemi mai dan laushi laushi fulawa mai dan saukin sha'ani ko baka bane dan alallaba wanda za ku daidaita amma ki je ki auri mafadaci ko ki auri wanda yake mai yawan fushi to zai yi yawan saki in ba sa akai ba namijin da zai zo yana ƙauracewa yarinyar da yake nema kuma abin ya zama yana wato yana maimaituwa akwai haɗari gaskiya kar ki je ki jefa kanki wannan kuma dangane da zawarawa ke ma da ke nake ke hajiya ba zawara duk wacce za ta ƙara aure a cikinku kar ki damu da zafin zawarci waye zo neman ki duk wanda kika ji ana cewa ai yau auren sama na 23 ne wallahi ki kara gaba 23 mafadaci ne yawan sakin mata yake auri saki yake zaki zo a miki guda a yi duk abin da za a yi wallahi ba za ki dade ba zai sallame ki duk wanda kika je gidansa kika ga ƴaƴa yimun yimun yimun yimu ina uwar wannan ya kore ta ina uwar wannan yaran ya kore su ina wannan yarinyar budurwa uwar ta ai ya sallame ta karki yadda ki kai yarki can karki yadda ke ma ki je ku rinka bincike abin da yasa auren ku baya dadewa shine ba kwa bincike giggiwa ai na samu mai aure kin samu mai aure akwai masu auren dandano akwai masu auren taste yanda yake san mutum ya je a yanka masa rake ya dandana ya sha karki yadda ke wannan aure na dandano wanda da ya gama da ke zai sallame ki yimu yimu yara kanana kowa uwarsu bata nan ba mutuwa suka yi ba iyayen sallaman su yake yi ki rinka bincikawa da wanda yake yana da mata binciki ya yake zama da matansa kuma bayan kin binciki ya yake zama da matansa to sai ki binciki kuma su halin matan gidan in kin ji an ce matansa kullun da kowa suke yi ke ce za a kawo ki raba gardama kenan to wallahi wataran da ke za a hada a miki naushi kar ki shiga gidan da matan suke da kuwa kenan wannan abin da yake nunawa baya iya controlling gidansa gidansa ya fi karfinsa matansa doke-doke suke yi to ke ma za a je a miki shegen duka ba zai iya magana ba duka waɗannan wasu ma'aune ne za mu zo mu yi darasi akan wani miji zan aura in Allah ya soya da in ban manta ba ki gaya wa mijinki abu na hudu cewa saki ba shine maganin matsala aure ba me nace saki ba shine maganin matsalar aure ba akwai hanyoyin gyara zaman aure sun fi miliyan dubin banza din namiji mai basira namiji mai dabara namiji mai hikima namiji da ya san rayuwa ya san cewa sakin mace sakin mace akai akai ba shine maganin larurar zaman aure ba ki gaya mai gidanki akwai abubuwan da Allah ya tanadar na ainihin wato gyara zaman aure da mu'amala ma'al khilafati zaujiyya mu'amala tare da sabani na auratayya daka al-talaq laysa huwa al-hall al-awwal li inha'i al-mushkila saki ba shine solution na farko wajen kashe matsalar zaman aure ba al-talaq huwa akhirul hulul saki shine maganin kashe matsalar aure na ƙarshe sai an yi an yi an yi an yi an yi an rasa yadda za a yi to shikenan sai a zo a ɗauko saki daka idan mutum ya zo yana neman warwarar matsalar gidan shi to ba wai ka sake ta ka sallame ta ba har shawara ana yi barin ba ku kisan na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanta Nana Aisha aka tuhuma aka ce ta yi zina wal iyazu billah hadithul ifki na karanta muku anan shekarun baya aka sa manzon Allah cikin damuwa Allah ya rike wahayi ba ai wahayi ba lokaci mai tsawa tsawo Nana Aisha ta ta kuka ta ta kuka tace annabi ya kaurace min baya zuwa ɗaki na annabi baya min murmushin da yake min annabi baya zuwa yayi min wasanni da yake min baya kaza baya kaza kin ga wannan duka hanyoyi ne na gyara aure amma ba wai saki ba manzo Allah sai da yazo yana bin yana neman shawara an tambayi barira ke dan Allah ko kina da abin da zaki gaya wa annabi akan nana Aisha an tambayi nana Zainab binti Jahash yar uwar Hamna binti Jahash an tambaye ta cewa yaya zaki ce akan nana Aisha kishiyarta ne an tambayi Ali bin Abi Talib annabi ya nemi shawara Ali wannan duka fa shawarar su ya nema fi firaqi ahlihi akan ya rabu da matarsa ko kare rabu da ita ashe mutum yakan je shawara kuma shawara kana yi ne da masoyinka kar ka je ka samu wanda suke gaba da matarka ba sa zaman lafiya ka nemi shawara ka sake ta ko kar ka sake ta ba a yin haka ke ma nan gaba idan za ki shawara to ki shawara da wacce kika tabbatar mai ƙaunarki ce idan mutum ya je shawara da makiyinsa zai ɗora shi akan kuskure da haka saki ba shi ne maganin matsala na ƙarshe ba kana iya haɗa ta da halinta in ta buƙaci wani abu ka ƙi ka yi in ta yi magana ka ce sai kin gyara kaza wata rana sai ta gama ƙaguwa za ta je unguwa za ta je wani guri ko za ta je biki sai ka ce ba za ki je ba ta zo ta yi kuka ta yi kuka ta ce dan Allah ka bani ka ce wallahi ba zan bar ki je ba saboda hali kaza da kike yi sai kin gyara da ba ki amin kaza da kin tafi yau to zan gyara zan gyara ki ce a na baki wata guda sai kin gyara nan gaba in zaki fita zan baki dama hanyar warwara ne ta je ta gano wata atamfa ko wani takalmi mai tsada ko mai kyau ko wani hijabi mai kyau ko wani kaza mai kyau baban momi ta manta tana maka rashin kirki baban momi dan Allah siya min kaza nawa ne kudin sai ka sa mata tambayo kudin kamar zaka saya sai ka zo ka ce kash baran saya ba me haka saboda me saboda halinki na hana ki cacin da daddare kin iki dena da ka baran sai takalmin ba kaga baka sake ta ba amma ka haramta mata wani abin da take so wataƙila wata ƙawarta suna mutunci ta za ta aurar da ‘yanta kuma an sa ta ma ita ce shugaban shirye-shirye ma an gama buga takarda an yi komai ta zo ta ce za ta kace ba inda za ki wannan abun kunya yanzu ƙawata ce aure ban je ba ki ce ba komai ki gaya mata oganki ne ya hana dan me yasa za ka yi haka sai ka ce mata ba na hana ki zuwa gidan makota wance da wance ba ban ce a daina alaƙa da wance da wance gidan wani ba na so ba ba na hana ki zuwa anguwa ki daɗe ba ki dawo ba ba na hana ki kallon fim ba ba na hana ki jin kiɗa a gidana ba ba na hana ki kaza ba duk sai ka bi waɗannan matakai idan ta ƙi ta gyara sai ka sake ta da ka gaya wa mai gidanki saki ba shi ne alhallul wahid ko alhallul awwal ba best solution ba a'a akwai hanyoyi sun fi ɗari nawa yanzu na ga dama sai in irgo muku bila adadin inda ake ladabtar da mace kuma ta gyara da ka saba kana siyo musu kayan abinci yalwatacce kayan haɗa miya kayan jin daɗi da holewa sai ka ga ana maka rashin ladabi sai kai ma kaɗan ja baya kaɗan ka tara mata masara a gidanta da kuɗin sulfe da niƙa ka je ka auno kuka da daddawa ka zube mata ka sa magi mai kaɗan gishiri ya fi yawa ka ce gashi nan hajiya aje a ta tuka tuwo Allah sa albarka da rana fa shinkafa da wake wata rana ai fara da mai mai gida maganar naman miya kace a ai naman miya ai sai da mutunci ake ba da shi a gida ai ai wannan duk yana cikin ihsani kyautatawa ne ai ba dole bane amma abinci dole a bayar amma duk abu na jin daɗi a a turare mai tsada a a in ƙara miki da kaza in ba da kuɗi a yi kek a more in ba da kuɗi a yi kunin aya a yi kaza a a akwai ruwan famfo a je a sha ciki zai cika in an gyara sai a samu kai bari dai in bari kada mazan nan na ba su wani sirri su zo su ta gana muku azaba amma na gaya muku ne wannan mata don ku gane cewa ashe hanyar namiji zai iya warware matsalar gidansa ta hanyoyi da dama akwai maganar iyaye in ta yi zurfi a kai ta wajen iyayenta su mata fada to amma matsalar in ta kai ga mace kai in ka ba ta umarni ba za ta daina ba sai ka gaya ubanta to wannan matar tana da matsala haka zan kare kullum sai dai in kira ubanki in gaya masa cewa kin yi ba daidai ba babanki ne yake rike da ke ko ni nake rike da ke da haka kada mutum ya sabar wa gidansa kullum matarsa in ta fanɗare ba wanda zai gyara ta sai ubanta ko uwarta a'a kai za ka gyara da kanka kuma kada wani uba ya yaddar wa kansa cewa dole matsalar yarsa na aure ya fi ƙarfin mijinta she shi ne zai mata faɗa ta ji faɗa mijinta bai zai mata faɗa ba wannan kuskure ne kamar mutum ya ce duk abin da ta ma ka gaya mun a'a alaji gwanda dai ka ce duk abin da ta yi kai ƙoƙarin magance matsalar in ya fi ƙarfin ka ka gaya mun to da yawa daga cikin gidaje suna lalacewa ba don komai ba saboda rashin control mijin baya control baya iya sarrafa matarsa sai dai ubanta ne zai gyara masa ita radda ubanta ya mutu ba za ta yi zaman auren ba za ta yi aiko to don me sai dole dole sai babanta shine zai sa ta yi ko ta bari idan baban ya tsufa ko rashin lafiya ya danne shi ba za ta gyara ba ko kuma uwa ki kane ne yake ce duk abin da aka yi a gaya miki ke yanzu haka za ki zauna kullum a ta baki hawan jini kullum larurar aiki sai an zo an gaya miki ke kin yadda wa kanki ai duk mace mai zaman lafiya ba ta bari ta ringa accommodating in an ce accommodating ma'ana ta ringa karɓa tana karɓan bakuncin matsala a gidanta wallahi sai sun sa miki hawan jini inda 'ya'yan wannan zamani ce ke ki je ku daidaita da mai gidanki in abu ya gagara a gaya mana amma ya zama keke ce alƙaliya ke kaɗai ne kika fara haihuwa ke kaɗai kike da yaya a duniya kullum kina faɗa da surukanki kin kira wancan mijin yarki kin zazzage shi kin ce kar ya ƙara kin kira wancan kin ce masa abin da ake ba ma jin daɗi zaki zaki tara zawarawa a gidanki da yawa an gaya miki gaskiya ko ki ji daɗi ko kar ki ji daɗi hajiya na gaya miki gaskiya so muna fatan Allah ya sa mu gyara da haka yanzu anan mun yadda cewa za mu gaya wa mazajenmu cewa kar su yi saki ko saki ba shine warwarar zance ba abu na biyar ki gaya wa mijinki ya sauƙaƙa miki kuma ya rinƙa haƙuri da ke karfa ki ki gaya masa in kin koma ki gaya masa ce dan Allah ka tausaya mu kuma dan Allah ka rinƙa haƙuri da ni saboda ina son gaya muku wani abu ko mata wallahi waɗannan abubuwan guda biyu annabi ne ya faɗa a yi muku wallahi duk gidan da mijin bai da tausayi bai da haƙuri to auren baya zama duk gidan da ba tausayi ba haƙuri ba aure da aka yana daga cikin sifar mijin da zaki aura ko mijin da zaki aurar da yarki hajiya ya zama mai tausayi ya zama mai haƙuri shi sa Allah a cikin ayar ma yayi magana mawaddatan wa rahma soyayya da rahama tausayi da jin kai amma miji marar tausayi tab ai bala'i zai miki miji marar jin kai tab ai ji zaki kamar jahannama wata mata ta gaya mun tace malam wallahi tallahi ban san dadin aure ba malam ni da aure dai watakila sai a aljanna a duniya dai ni kan ban ci tsara aure ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce da abin da ake faɗa na jin daɗin aure ta ce wallahi ban san shi ba na tara yaya amma wallahi ganin su kawai nake sai dai in ji labarin daɗin aure dai ni kam Allah ya haɗa ni da karkataccen mutum gotaccen mutum ta ce mijina ba shi da kirki ba shi da tausayi ba da jin ƙai yau ya zagi iyayena gobe da ke ni jibi ya bar ni da yunwa gata ya jefa cikin bakin ciki ta ce sai in kwana ina kuka ya kwana yana munshari yana baccin salafiyayye wata ta ce wallahi in ya fita tun asubahi ba na sake ganinsa sai na yi bacci da daddare in je na dukan kofa ba na ganin fuskarsa ba na ganin rahamarsa ba na ganin jin ƙayinsa na yi magana iyayena sun ce na yi haƙuri zaman aure sai da haƙuri sai ‘ya'ya da nake ta tara masa amma ga sunan ba a jin ƙaina ko don albarkacin ‘ya'yan da na tara masa baya tausaya mu akwai namijin da wallahi in ‘ya'ya ɗari za ki tara masa wallahi ba zai tausaya miki ba to irin waɗannan mazaje mai amfaninsu to shi yasa ina tausaya miki in kika gaggauta kika gigita kika je kika yi aure ba tare da dogon tunani da lissafi ba da haka ya ke yar uwa ga yawa mijinki ce tausasa miki saboda manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya da mata da alheri akan mata annabi ne ba da umarni alheri fa innahunna awanun indakum matan ku kamar bayi ne fa asirat kamar an kawo muku ne su taimaka muku su agaza muku in an ce awan almar'a tabi'atul lizawj mace fa tana fa bayan miji ne tana taimakonka ta dafa maka abinci ta kawo maka ruwan sha wata ma har wanki take maka ta kula maka da 'ya'yanka ta kula maka da dukiyarka ta tsare maka motarka ta tsare maka iyayenka ta ciyar maka da 'ya'yan kishiyarta da ka kora ta kula maka da 'ya'yan marayu da ka kawo mata gida yanzu duka wannan bai kamata ka tausaya mata kai haƙuri da ita ba ya kai miji kai ne mai umarni kai ne mai hanawa da haka duk wanda yake mai umarni mai hanawa ya kamata ya umarni da kyakkyawa ya hani akan mummuna idan mijinki baya tausayinki i am sorry for you akwai matsala kuma auren ba zai dade ba musamman yanzu a irin wannan zamani wani aure ne za a yi shi ba tausayi wallahi iyaye na mata ko ba na so na rinka gaya muku wani abun don ba so nake in tayar muku da hawan jini ba amma wallahi wani labarin akan aure yanda mata suke wahala rashin tausayi da rashin haƙurin mazaje wallahi sai kiga kamar ma anya kikan da ma ba a baki ya mace ba gaskiya yanzu akwai matar da ba ta da wata matsala a duniya in ba in ba yatta da take aure ba damuwarta kawai a duniya zaman auren yatta kuma zan gaya muku duk wanda ya san me yake yi na duk wanda ya san me yake a wannan zamanin wallahi tashi hankalinsa ina zai jefa yarsa malam mutane za su zo maka da sunan addini amma makaryata ne su karbi yarka su je su azabtar da ita wani ya zo da kayan gemu kaman kanin sayyidina Umar ibn Khattabi amma bai da kirki ƙarya yake yi saboda ya ga baban ke yana son gemu ne sai sai da gemu amma gemun daban halinsa daban ɗabi'arsa daban wani sai yawan gaisuwa gaida iyayenki da hidima farauta ne yake yi na in mutum zai kama rago mai fada sai ya sa masa dawa ko masara ko ya sa mai dusa ya lallaba ya kamo shi in ya rike shi sai ya sa masa wuka ya yanka shi da yawa daga cikin maza yau haka suke wa mata zan yi miki kirki saboda in samu mazan aure ki amma ba mai kirki bane da haka ba a aure sai da addu'a wani duk abu na kirki zahiri za ki gani amma wallahi ba za ki gane kuransa ba sai kin shiga gidan ba ya tabbatar aure yana hannun shi ba to lokacin zai gana miki azaba wani mai neman mata ne amma ba za ki gane ba sai bayan ya aure ki a gaban ki zai rinka buga wa 'yan mata waya wata ta ce malam saboda cin fuska saboda wulakanci malam a gabana yake hira da 'yan matan shi malam ta zo ta masa kuka ta jiƙa masa gwiwarsa da hawayenta tana cewa dan Allah ‘yan matan da kake nema dan Allah ka gaya mun da me suka fi ni alhamdulillah ba na alfahari amma Allah ya mun duk abin da yake wa mace ni ba kazama ba ce ni ba mummuna ba ce ni ba mai faɗa ba ce ni ba wadda ban iya abinci ba ne ni ba na kasa riƙe ka ba ne ni ba ni ba ni ba me yasa hankalinka baya kaina sai dai kan matan banza baban umi kuna dariya ko zaki fada ayi in baki addu'a ba kin ga bambanci waɗancan ba aure su ne suke dariya waɗannan da aure kowa ta kifa kai ta yi shiru saboda tana tuno me yake faruwa babin neman mata kawai da maza suke yi ya ishe mu bala'i a gidajen aurenmu da yawa daga cikin maza sai wanda Allah ya kubutar ba a iya duba wayar namiji yau wallahi saboda zaki ga abun kunya matukar zaki bude wayar mijinki sai kin ga hoton yan mata wannan wace irin al'umma ce wannan baka wadata da matarka ba wasu ma matan mutanen banza ne wani ma zuwa yake kada hoton ya ce ka wance ya dai yana bidiyo kwal da yarinya yar mutane amma ga matarsa a gefe ta yi tagumi wata mata ta ce mijina mazinaci ne ta ce kuma ya san na sani kuma ya gaya mun nima an zan je ne na yi na je ne wala haka ya gaya mata ce to ki je ki mana na ruwana ba addini an aure shi ba addini an aure shi saboda maiko an aure shi saboda duniya a nan nake tausaya wa iyaye mata yan giggiwa yan gaggawa da an ga mutum bini bini bini bini a maza a ɗauki a ɗauki kilin yarinya yarinya mai tarbiya yarinya mai addini yarinya mai kunya yarinya mai mutunci a ɗauka a ba wani mutumin banza ya zo ya lalata mata rayuwa ya tara mata ɗaɗe ɗa biyu ya koro ta ya sallamo ta ya hana ta kwanci hankali kin kai yarki lafiya kalau da dan kumarinta da dan budurcinta amma ta zo ta lalace ta tsofe ta rame ta bushe ta kekashe saboda an hada ta da miji mara kirki karki gaggawa ban gaya miki maganar bari yunwa ba yunwa akwai mazajen da ba sa kawo abinci wallahi wata mace ce ce ai ni na bona da mai gidana ya kawo min abinci malam wallahi na manta na ce ya aka yi ke rayuwa ta ce wallahi duk masarar da ka gani da abincin da aka ci a gidan nan wallahi malam ni nake fafatawa ni nake nemowa ta ce ya tara min yaya haihuwa duk shekara na ce ya kamata a takaice haihuwan nan tunda baya iya ɗaukan nauyinki duk shekara ɗa ba fashi amma kuma zai tafiya batta in ya tsallaka sai dai ta ƙarasa da neman kwanan shinkafa da neman taliya a gidan ubanta a gidan kaza ba a maganar fushi wallahi wani mutum sai akwai matar da ta ce wallahi rabona da mijina yau mun fi shekara wata ta ce wallahi mijina rabona da shi a shimfiɗa yau shekara hudu wata ta ce wallahi malam kaga wannan yarinyar yau shekarar ta bakwai rabona da ubanta a shimfiɗa wallahi tun ana da cikinta da ya sallame ni har yau amma fa ba saki na yi ba kurun ya ƙaurace min ta ce malam sai dai in ga mata wai suna aure shekara bakwai ba da miji ba wai dan aure na ya mutu ba amma miji na ya guje mu bayi da lafiya ta ce wallahi malam lafiyarsa kalau kullum kwana yake na chatin da 'yan mata ku yi haƙuri kada na taya muku da hawan jini amma magana ta Allah wannan shine yanayin da iyaye mata suke ciki a gidajensu kawai sai dai Allah ya sa wannan al'umma ta gyara kin san wanda nufi tausayi kaina da ke mai kallo na da wacce take saurare na ‘ya'yanmu mata ina za mu danka su duk wanda yake da ‘ya mace yau wallahi sai ya dage da sallar dare da kiyamun laili don Allah ya masa dace ya kai yarsa gidan da za a iya rike masa ita koda bayan ya mutu kada ki kuskura ki mika yarki gidan wulakanci da tozarta wannan ita ce wasiyata da shawara ta gare ki idan an fada wani gurin an zurfa an zurma an yi zurfi a dawo baya waiwaye adan tafiya duk wanda aka ga an yi auren nan akwai matsala to a bashi hakuri a nemi wani mai saukin sha'ani ba ruwanki da kudin sa wallahi ba ruwanki da zakin bakin sa wallahi ya zama mutuncin shi ne a gabanki abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko na tuntuban harshe Allah ubangiji ya yafe mu za mu tashi akan ki gaya wa mijinki na nawa na shida gobe zan daɗa gaya muku abinda za ki gaya mijinki sannan kuma zan gaya miki abin da mijinki zai gaya miki ke ma shi ma mijin zan gaya masa ya gaya miki Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana insha Allah mun fara karatu muna fatan mun fara a sa'a kuma Allah ya daidaita harshen mu akan daidai kuma ya ba mu ikon warware matsalolin da suka kamata kuma gidajen musulmi su gyaru wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sai tambayoyi insha Allah